yan uwa a takaice abinda nake so yi bayanin hudu ba ta wannan rana bayan godiya ga Allah subhanahu wataala yan uwa mu sani da cewa akwai wata alaka tsakanin mutane ita ce mahi girman alaka a saman ƙasa tun hurku har ƙarshe wannan alaka ita take wanzuwa a lokacin da dukkan wata alaka ta gushi wannan alaka ta duniya ce mana za ta wanzu a kowane hali lokacin babu dukkan wata alaka a duniya ko a lahira ‘yan uwa wannan alaka ita ce alaka ta ‘yan uwantaka don Allah ‘yan uwantaka ta addinin Allah duk da cewa tana farawa a nan duniya amma tana ci gaba tun daga duniya har zuwa ranar lahira sabanin sauran alaƙoƙi na duniya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa a wannan rana na ranar kiyama mutane suna makiyan juna waɗanda suke ba haka masoyan juna yace illal muttaqin sai masu tsoron Allah ƴan uwa ƴan uwantaka cikin addinin Allah tana daga cikin kulli igiya mai ƙari ta imani tana da cikin tabbatar imanin bayi masu imani tabbatar imaninku ku so juna tsakaninku wannan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan alaka ta yan uwantaka tsakanin masu imani yana cewa daman masu imani su ne suke da yan uwan juna yan uwan juna suke don haka dukkan abin da zai zo tsakaninku na gurbaci a yi kokarin a gyara alaka Allah subhanahu wata'ala yana siffanta halin masu imani na gaskiya da cewa duk masu imani maza da mata masoyan juna suke wannan hakikanin masu imani kenan masu soyayyar juna yan uwa masu girma meye mahi kyawo mahi burgewa ka sa a ranka ka rinkaici a kanka dukkan wani musulmi muwahid a saman ƙasa duk inda yake dan uwanka ne yana da haƙƙi na musulmi don haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake siffanta ‘yan uwantaka ta imani da maganar jiki guda iya ba da misalin cewa masu imani yadda suke son juna da tausaya ma juna da jin kan juna ya ce misalinsu kamar misalin jiki guda ne gaba ɗaya za ta rashin layiya imma ido imma ƙawa imma da duk wata gaba amma duka za a kwan ba a yi barci ba tare abin zai shahi kowa don haka kina musulmi yan uwa haka muke yan uwan juna kamar jiki guda da haka yan uwa alaka ta yan uwantaka ta Allah ita ce sama dukkan wasu alaƙoƙi a saman ƙasa yan uwa tana sama da alaka ta jini alaka ta kabila alaka ta ɗan ƙasa alaka ta siyasa ta wannan addini ni da musulmi ɗan wanka ta yi dukkan wata alaka yan me ma'anar wannan magana sama take da alaka jini alaka kabila alaka ƙasa alaka ta wani abu daban na duniya kenan a haka ɗan uwa dalilin kabila katsane ni dan ba taka bace ba dalilin nasaba don katsane ni don ba ta taka bace ba a dalilin wani abu na siyasa ta katsane ni don kudin wani abun ina musu dan wanka kenan kaga akwai matsala kuma baka cika ba alƙawalin Allah baka bi abin da Allah maka umarni na yan uwantakar addini ita ce sama da kowa sama da komi kenan a lokacin wani a duk lokacin da musulmi wallahi kai ji baka san wani kun na tsane shi don iya siyasa kaza wallahi akwai matsala imaninka wallahi wallahi mun san abin ba sa ba ba sa ba sa bane wallahi da gaske abin haka yake idan ka ji ka tsane ni kurin baka sauna su ma ka in halaka ko in mutu wani shi ko kamin sharri wani abu ya same ni wallahi ka ta kenan alaƙar siyasa ka da addinin ka dalilin kabila ka ka tsane ni kenan ka ta kabila ka akan addinin ka dalilin wata alaƙa ta ƙasa ce ka ɗan kaza ne ɗan kaza ne ka tsane ni kenan ka ta kenan nationality akan addinin ka yanwa maganar addini ita ce gaba da komi yanwa wannan ya kamata mu sani akan wallahi duk wani kayan na duniya kada ruɗe mu mu bar shigo na addinin mu wannan shine jigon yan uwantaka kyakkyawar alaka mu zama na cikin aminci da komai da komai na rayuwar duniya kyakkyawar rayuwa amma daga mun ajiye wannan tsarin da Allah ya mana wallahi mun shiga daji ko mun shiga rudu wallahi kuma wanda kuma wannan saba ma dokar Allah ce yan wa ci gaban bayanin yan uwantaka ta addini Allah mai girma da buwaya ya tabbatar da dalilai na shari'a masu girma sun tabbatar mana ma da wata fadala ta musamman ta yan uwantakar addini yan wa daga cikin wannan fadala ta yan uwantakar addini shine sa hanya ce ta samun soyayyar Allah mai girma da buwaya yan kuwa mun san duk mai imani yana fatar ba gurin shi ya sami kyakkyawar soyayyar Allah subhanahu wata'ala to soyayya dan Allah ta imani tana baka soyayyar Allah mai girma da buwaya ta ina ka so masu imani ka kyautata mu'amala da su ka ji kansu ka tausaya musu ka kai musu ziyara yau kan wannan kika to kisa mai girman gaske cikin ruwa musulun wani bawan Allah ya huto daga garinsu zai zai kai ziyara zuwa wani dan uwa na addini ba su alaka ta jini iya zuwa bakin wannan gari sai game da wani bawan Allah mutum a tsaye ya ce bawan Allah ina zuwa ya ce wallah ina niyin zuwa wancan gari me za ka je wannan garin ya ce za ni wannan gari saboda wani ɗan uwana zan kai ma ziyara ya ce wannan ɗan uwa za kai ma ziyara kana da wani entere ne wani abin duniya da kake kare wannan abin a wajen shi a'a wallahi ni kurin ina son shi ne don Allah kurin sai ka ce to ni yace ce mishi ashe mala'ika ne yace ni manzo ne na Allah zuwa gare ka Allah ya ce in baka labari Allah ya soka dalilin san da kama wannan bawa nashi dan shi aka akwai mu da mala'ika na musamman ya bashi wannan labari yan uwa bayan haka cewa maganar yan uwantaka soyayya ta addini yan wace wata ruwaya wadda Imam Tirmidhi ya ruwato Mu'az ibn Jabal ke bada labarin cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka Allah mai girma da buwaya ya ce a gobe kiyama yana ce Allah mai girma da buwaya ya ce masu soyayya saboda girmana almutahabuna fi jalali masu soyayya saboda ni lahum manabirun min nur suna da mimbari abin zama kujerun zama a hinin kiyama yace abin zaman nasu ya gabi da nabinu shuhada annabawa da shahidai su ne mai daraja a wajen Allah to su kansu wannan matsayin da Allah zai ba masu soyayya dan Allah annabawa da shahidai wurin iya birge su suna sha'awar wannan matsayi na wa'annan bayi masu soyayya dan Allah hatta da annabawa da shahidai abin yake birge su waga wannan muhimmancin kenan nan amma masu soyayya dan Allah kuram da haka yan wata ruwaya cikin sai musulun abu da yake bada labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah mai girma da buwaya zai wadi a ranar tashin kiyama zai ce aidin mutabu na bi jalali ina masu soyayya suke saboda girma na ina suke a ce a yau zan musu inuwa a cikin inuwata ranar da babu wata inuwa he inuwata Allah zai musu inuwa tashi ta musamman ta inuwa inuwa al'arshi kenan sai mu a cikin ina suke kenan za a tattara su ga wani inuwa ta al'arshi ga wasu kujeru abun birkewa hatta a wajen annabawa da shahidai yan wata ruwa da imam turmus ya ruto ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa duk wanda ya bada dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya arma dan Allah ya cika imanin shi yan wa me magana kenan idan zan ba mutum in bashi dan Allah kada kurin dan kabilar shi ba ta bace ba a garinsu ba nawa ba ne ba siyasar shi ba ta bace ba a haibe cikin kyauta ta he namu wani hadari ne ba imanin ka kuma matsala he manzo na ce to wanda ya zamanto zai bada dan Allah kuma idan hana ta kama idan mutumin banza ne ko gidan mu da kai ko garin mu da kai na banza ne na ba ruwa na eh ba na maka na abin zama kana zan tausaya mai imani ka ba zama ka ko da dan wani ne ya ce haka wanda ya soyayya don Allah don Allah kun kake san shi don iya musulmi dan wanka iya da haƙƙi iya da haƙƙi a kanka na kaso ne kan iya da haƙƙi a kanka ka kaso shi wani yawa haƙƙi ne wajibi iya cikin ƙurar imani yan wallahi iya cikin jigon imani da haka duk wanda ya diba ga bai haka bai badawa don Allah bai so don Allah bai hana don Allah iyaye kurin don kabila don jini don gari to annabi ya ce haka akwai matsala kan imaninka sai ce wanda ya kuma ya arma dan Allah ka ba mutum arme saboda kurin dan Allah kurin ba na wani abu daban na duniya ba wannan annabi ce wanda ya wani abu da ya jero ya ce ya cika imanin shi ya cika ko ya cika imanin shi kinan wa duk wanda ya zama to ba haka ba imanin shi gulu ne bai cika ba in wannan kowa ya binciki kanshi in wannan zuciya kowa ya sa abin da ke zuciya shi muna wannan yan wannan nasiha ce muke yi dan kan zama don cikin rudu yan wa a yau mun san sare irin rudin siyasa inda yake ciki na magana adawa ta banza kiyayya ta banza neman shari na banza kama wannan shari kama wannan karya ba ruwanka kai da kurin burinka wane ya haɗi wannan iya da haɗari ga imaninka kuma cewa Allah iya ganinka Allah ya san abin da ke zuciyarka da haka yan uwa wannan shine nasiha da zan yi a yau a yau yan uwa cikin wani lokaci na kamfani na siyasa kowa ka yi aiki da hakika da gaskiya tsakaninka da Allah wa kake ga mahin amfani ga addinin ga al'ummarka kai tsakaninka da Allah ne amma cewa dan kurin ba naka bane ba wannan ɗan wannan wa suke yau da aƙida da komi a wannan ɓangaren akwai wannan a wannan ɓangaren akwai wannan a wannan akwai wannan eh ko sani sai ka ce kai yau baka san wa'annan ɓangare waya ta akwai naka akwai ɗan wanka kuma wan uwan wallahi wani wani ya kai wallahi ko mun ko kida ku daya wallahi wani ya kai martaba da zai tsane ga baka siyasa shi aw abin wa abin ya kai haka nan gaskiyar magana na ga uwa mu so juna kuma haƙƙi ne akan mu in uwa ina jin wata aka jita jita hatta kawo kai an annabi in wai akanta wai ahlus sunna sun ce a saka ma wani qur'a da sunan su haka akai magana nake ta haka haka ana mun waya akanta in wanda ma ake wai mun zamana an yi magana da shi da wani kuma a rayuwa ta mutum da ake ambatawa ma bin taba ganin shi ma da idan ba tele ba an ba tele ba taba ganin shi ba bani da wata alaka ko ta waya da shi ko ta ina shi amma wai cewa wai an ce mu saka mishi wannan magana wanda ya ta shawa ina ka bincika waye ta shi ta shawa ba ta shayin ba dan muna fatar Allah subhanahu wataala ya mana zabin na kwarai ya mana zabin nagari wanda zai zama taimakon al'umma duk wanda yake mugu ne mai cutar addini da al'umma Allah ka kaba shi dan wannan shi da mai ta'addu'a duk wanda ya zama to mugu ne mai cutar kasa da al'umma ramta da addini Allah ka kaba shi Allah ka kaba shi Allah ka ba na kwarai mai taimakon addini ka mai taimakon al'umma mai gaskiya mai adalci amin rabbul alamin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markas ahalin sunna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a goma ga wata na jumadar ula hijira shekara 442 wanda ya dace da 25 ga watan 12 shekara 2020 a darasi da ya gabata cikin tafsirin mun tsaya tafsirin aya ta 38 cikin surat maryam kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 39 ta wannan sura surat maryam kahin nan akwai tambaya ta cewa yakan ga ana magana ko mas'ala ko mushkila wani lokaci kan maganar sahu balle a masallatai a halin sunna na sa ƙaramin yaro a sahun gaba shin wannan becin karo da sunna eh abinda yaro hawa-hawa ne akwai aka ce yaro da gari abokin tahi manya ya yaro ne amma mummayiz irin shekara bakwai takwas tara wannan yaro ne amma zai so da yawa zai yi manya da yawa sanin karatu ko sanin addini irin wannan yara ko da ƙananan shekaru gare su suna matsayin manya don addini ba da girman jiki bai ke da wadda kira da karatun ba da shekaru gaskiya aka samu wuri da yawa manyan ina za ka ce a to a shigo a sallah ba mai shigowa to kaga matsala ce kaga ba ce a nan ya sa manya a gaba ga yaro kuma shi kuma zai iya gaba sa ya baya a gan kenan yaron hawa hawa ne ina tunan lokaci muna yara lokacin ma na yi goma baya na shiga ana mamman mana gargajiya na shiga sahu na biyu na liman wani matsayin ya ahe ne sai cirin da biyar biyar cirin da biyar me ka kana in da na baya kuma a lokacin da wallahi ya jasalle wallahi ya jasalle kuna mashi dama bai ba ka tuwa biya da ba dama ba da jahili ne kuma amma ya cirin da biyar na zo sahun da biyu na zo kusan shi ta wani bangaren gargajiya kenan kenan a sunna idan yaro mumayizin ya shiga hankalin shi kuma iya da karatu limanci ma sai a musulunci irin wannan ba sa salaya amma yaro karami wanda zai gusa daga sahu kawai ba ta sahu san ba a sashen layin sahu ba kuma ana magana sahun gaba ko da yaran kuma da manyan suka yi su karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana cewa li li ni minkum ul ahlam wan nuha annabi ya ce na kusa za su kusa na masu hankali balagagu masu hankali kenan koda da shekaru kai koda da karatun an akwai abun da yishe ba shi wuri wannan shi tsarin musulunci amma da misali ubay bin ka'ab a yakace ɗaya cikin magabata tabi'a cewa wata ina cikin sallah na shiga sahu sai ji an musgo ni an shiga gaba yace ido na na yari damuwa bakin ciki haushi abin ya bashi ya je kare ya ga ubay bin ka'ab ne yace yaro haka annabi mana umarni haka yace yaro haka annabi mana umarni mana man ya shiga yaro kuma baya haka yana abin ko ne da wuri shi amma aka ce wa sai wai ubayi ya cikin qur'atin musabai kiran baba baba baba ma ce baba ban gobo bane ba eh ka ka da shi amma irin wannan karamin yaro wanda shiga sahu ya bata sahu duk sai cikin sahu wasu yana matsala ce ka rungume kayanka ana ba ka rungume kayanka amma ba sahu ba eh yaron ba sahu a sashi gaba sahu ko na bayani yaron zai gusa ba sahu bata sahu bayan ka da sallah ka rungume kayanka sa kayanka a gaba shine kuna bin wannan ke sai magana ta biyu dazu a cikin hudu ba na ambaci bayani da muka yi kan alaƙar maganar musulunci na maganar soyayya ta addini alaƙar addini ita ce mafi girman alaƙa saman ƙasa yan wa a yau za mu ce 'yan siyasa ba nan kaɗai ba da duniya haka suke kowa zai ci zai ribanci zai neman ribantar kabilar shi a yi kabilanci a yi regionalism ethnocentralism nationalism duk wanda kalmar suke sai suke ake da shi dan ƙasa jihar ku an gaya ƙasa ce ai wannan ba jihar ku ɗaya ba an gaya yanzu ƙasa ku ɗaya ko an kare ko ya shigo jihar ku ɗan jihar kaza ne jihar kaza ne an shigo ga jihar ɗaya kabila haka suke na kama muna maganar islam iya da ka'ida in wani so da yawa kalmomi ne masu haɗari amma ganin mutane malamai suna tsoron bayani a musu wani kular kin siyasa a ci ayya gwamba wani ba ka bane ba gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce kuma ta kushe kunu za ta kushe in wa gaskiyar magana abin da yake a musulunce cewa kawa mutum wa alaƙa ka da ƙasar shi magana ƙabilar shi magana garinsu bai cikin halin musulmi abin da ake alaƙa waye shi addinin shi da halin sharkwari ta haka kawo magana nationalism ethnocentralism regionalism da kalmomi masu haɗari kuma su gyara kowa abin da za ka auna mutum ko a ina ke kabila ka ce na ina ne waye shi addinin shi muna maganar jagoranci ba ɓarawo ba ne iya da hali na kwari ba san shi ba da sata ka yi mizaninka da wannan abun na mutumin kware ne iya da amana ku kana da tsammanin wannan zai amana a dukiya al'umma shi ka bata ka ɗauka amma ba cewa ba dan ya kabila ta dan banza ne ya ɗauke shi a ba haka bane ba gaskiya magana wannan magana kamata mu yi kurin sanin ta mai hadari ce eh ba magana kabila ba magana gari ba magana kasa da musulunci ba magana da sanarsu babu shi nationalism ya cin kalmomi masu hadari a cikin addini nationalism yahudawa yan yahudawa a yahud a yahudawa idan yau ce kana amurka kai niger kana ina kai idan aka amince kai bai kudi ne kana matsayin isra'ila ba maganar nationalism a cikin yahudanci matuƙa kana addinin su he mu muke da ta wannan abin yan waka wata gyara ka ɗauki mutum da halin shi da kuma maganar na ƙwarai ne ba ɓarawo ba ne muna roƙon allah subhanahu wata'ala Allah zaɓa mana mahi alkhairin duk wanda yake azalimi ne ɓarawo ka Allah ka bashi wani su ne addu'o'i mukurin Allah ka ba na ƙwarai kakka ba na banza shi ne abin yi mu mai ikon zaɓe ya zaɓi na ƙwarai kai zaɓi na banza ko ɗan gidanku ne sun lada ma
وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى ke ba manzan shi umarni ka yi galgadi ga mutanenka kawa bayi galgadi a kan yau hasara ranar nadama ranar taɗiwa ta haƙiƙa daga ta babu wata kasara bayan ta da nan duniya ake zawa a yi examen a jarraba in baka samu baka sake baɗi ko ka sake baran shi ɓangare ka sake amma lahira babu wannan in an kare an kare kurin shi kenan ka gama yawo ita ce ta hakikanin hasara to kawai mutane galgadi akan wannan rana ranar tabewa izu qudiyal amr lokacin da Allah hukunta al'amarin komi an kare do sai an rihi an kare shara kun ba wani ba wani kara inda duniya kada kara ko ta sama ko ta ina ne ko ka kai gidan aboka an kare ba mai tada hukuncin da Allah yi mutane ga wani abin da yake gabansu amma wa hunfi gaflatin suna cikin rabkana ko aka wa mulaminun wannan shine kashe alkashin wannan ma ibn kasir ke kawo ta ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa iya kawo wannan aya iya kata a wurin ta bayan ya bayani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nar nar يجاء بالموت كأنه كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيقال يا أهل النار هل تعرفون هذا قال فيش- فيشرئبون يشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لا يؤمنون وأشار بيدي إلى الدنيا abin da yake ruwayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza dakhala ahlul jannati aljanna wa ahlun nar an-nara wa ahlun nar an-nara idan 'yan aljanna suka shiga aljanna wa alun narin nara 'yan wuta suka shiga wuta kenan ko- kowa shi gidan shi 'yan aljanna a aljanna hata muna ciki 'yan wuta a wuta allah ke a wannan hali yi ja bil maut za a zo da mutuwa allah zai wa mutuwa mai suna mutuwa siffa ya ce ka annu kabashin amla kamar rago wanda yake da baki a ido da ma'aikata mai ma'aikata mai adam huri da baki a jikin shi za a zo da mutuwa tsakanin wuta da aljanna za a tsaye da ta an haka kawo ga mutuwa tsaka ga wuta nan ga aljanna nan za a kawo mutuwa a tsaka da siffa ta wannan ragon sai a yi shela ko ya ji ya aljanna hal ta'rifuna hadha ya ku ‘yan aljanna kun san wannan? a haka musu wani magana ya ce fashar ibun ya su ɗago kai wani zurun su diba to wani san da ba ya su ce na'am ha za al-maut ayi wannan mutuwa ce mutuwa ce ko a santa haka ya ce kuma za a ce ya alannar ya ku ‘yan wuta sun wata kira su hal ta'arifuna hada kun san wannan su ma sai shari'ibun sai su dago kai wa yanzurun su diba su ma su ce na'am haza al-mu'min mutuwa ce a lokacin nan annabi ce fa yu'mar bihi fa yuzbah sai a sa Allah bada umarni a kada mutuwa yanda ake kada rago a yanka a yanka ta mutuwa ko ta sha wuka mutuwa ta mutu haka har yanzu mutuwa ta kare a lokacin nan sai a yi kira ya ahalar janna ya ku yan aljanna khuludun fala maut ku yi ta zama dawama hal abada ba mutuwa ta kare ita ma an yanka ta wa ya ahalar lokacin yan aljanna sai daɗi ya kama su na laruwa ka aje a mutu ba a mutuwa an kare kuma a kira ya ahalar na ya kuma ɗan wuta khuludun fala maut ku yi ta zama ba mutuwa hal abada ya bakin cike kawo manzan salama ya kawo wannan aya wa anzirhum yawmal hasarat iz qudil amr kawa mutane galgadi annabi kawo aya bayan wannan bayanin shine kai hasara shine wace gangare hasara kamar mutane galgadin rana tabewa lokacin da aka riga aka hukumta al'amari wa hum fi ghaflatin mutane suna cikin rudu wa mulaminu ba su da imani annabi sai gwada ishara cewa duniya suna rudun duniya ba su gyara ba hawa ta ɓaci wani shi ne bayan da annabi wani aya ko tafsirin wani aya wa an zirhun yau malhasar ka musu galgadin ranar taɓewa izu ƙudi al'amar lokacin da aka hukumta al'amari allah ya hukumce shi wahun fi gafalatin wahun layu mutane ga abin da ke gabansu amma suna cikin rudu ba su imani da gaskiya lalace gaba
إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون
Allah subhanahu wa ta'ala kuma ke cewa inna nahnu nurisul arda wa man 'alayha Allah ya ce mu ne layya magana ta girma ba dan shi da wani bane ba kuma ta azama na hannu nu inda a duniya kuke yi mai shugabanni suke yi nu shi ɗaya ne shugaban ƙasa ba shi nu nu kullum su ta a turanci kaga nu jama'a kan mu ne ko amma a san shugaban ƙasa wanda kai ka san shi ɗaya ne amma iya magana ta manya wannan duniya ne mai kashi da wutsari eh to kenan Allah ya wannan kalma ce ta girma mu muke gade ƙasa wa mana alaiha da duk wanda ke saman ƙasar wa ilaina yurja'un kuma zuwa gare mu za a maida su nan jan hankali ne jan kunne ne ga mai hankali ka yi abin da ka yi ka bada ko ka bada ka yi rowa ko ka zamanto mai kyauta za ka bari allah ya gadi kowa duk abin da kuma mallaka kowa ya bar shi a nan kowa ya bari haka duniya al'ada duniya mu za mu gade ta da abin da ke samanta duk wannan kenan mutum shirya ma kanshi kuma an kai an kawo an je an mallaka an je an dawo kuma wa ilayna ruja'un duk inda ka je ka je sama ka dawo ka je ina ka dawo Allah ce kowa zuwa gare mu za a maido su kowa ya koma ga Allah wannan haka Allah ya tsara kayan shi ya ta kan mu kenan Allah ce gaba واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
na'am muna cikin surata maryam yanzu kuma ka dauko labarin na sama na kololuwa kakan ibrahim alayhis salam Allah ce wadhkur fil kitab ibrahim ka ambata wa mutane a wannan litta- alkitab mana alqurani ka ba su labarin ibrahim sallallahu alaihi wasallam innahu kana siddiqan nabiyya ibrahim mai daraja biyu mai gaskiya ne mai gaskanta kalmar Allah ne kuma ya matsayin annabin Allah na alamar wani a ba mu wani ɗan labari daga cikin labarin shi menene labarin nashi إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا
ɗan wannan za mu ajiye hankali mu ɗauki darasi yakan yi wani a cikinmu ko a wani wuri ka tashi cikin wata al'ada da ka gada uwaye da kakannu kuma ya dace tsohonka ko tsohuwarka su matsaye su tada maka hankali kan sai ka bi wannan abin da yake na barin hanya ne wannan shi ne abin dokan darasi a nan tsoho ne tsohuwa ne ko dangi ne abokai ne yan uwa ne yan gari ne a garinku ka kada ka fahimci addini misali suna ya ke hama akanta duk garin yan gargajiya ne a yi shirka a yi bid'a ido rihe kana ga idan ka ce ba za ka yi ba irin nasu za a sake ma suna ko ma a tsane ka to wannan heka za heka heka zaɓin zaɓi ka gaya za ka yi ka zaɓi na Allah ko ka zaɓi nasu shi ne za mu gane wani darasi ne ka zaɓi uwaye da ‘yan uwa da dangi ko ka zaɓi Allah ibrahim salam duniya da ya tashi haka ya tashi duk garin gaba ɗaya musulkai ne babu addini kwata-kwata ya bautar wani Allah Allah ya tusa mashi wannan abin wanda wannan baiwa ta shirya uwa uba mushrikai shi ne alakta a ba mu labarin wannan bawan Allah Ibrahim yawan duk in wa duk kisa Qur'ani ko cika diba akwai darasi mai girma kanta in kisa wace ce ka tsaya ka lura akwai darasi cikin ta yace idh qala li abi lokacin da yake cewa baban shi Ibrahim alayhi salam ya abati ya babana akwai girma kalma ya abati ya babana lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a baba dan me kake bautar abin da bai ji bai gani bai ma amfanin komi kai wannan fara ce baba a wajen uba shi iyayi ne ya ga kuna amfani to zan ga dan shaga mishi wannan abin baba ha bai amfanin ka bai ji ma bai gani kuma bai amfana ma komi jin haka ne tsoho ta da hankalin shi makahin nan ya kara mashi bayani me yasa ya kara haka nan baban يا zama
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا kuma يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا نعم يأبي يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
na'am mun ji dai wannan kalma ce ta ɗa da uba da shi ne mahi girman haƙƙi wanda kamata ya tausaya wa kafin wani shi sai fara galga wa'azin da shi da cikin gida ya ce ya abaci da ya mai wannan kalma bisa kake bautar abin da bai ji bai gani bai ma'amfani komi ya kan yi uban ya gani daga na gana sabuwa ɗan shi shi ne ke cewa ya abaci ya babana inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'ti kina magana da yake akan ilimi kenta ba haka bane kurin yanke hudu kanka wada a baba wani abu ya zo min na ilimin da kai ba ka da shi akan ilimi ke magana da haka baba fattabi'ini kabini kan abin da nake kiran ka kenan kabini kuma idan kabini ahadi sauya zan shiryar da kai da hanya mai kakka wadda ba kwana irin wannan tabbatar abin da bai ji bai gani bai ma wani kwami zuka ya ji hankalin uban ya shurare shi da hujja ke ta yi ita ya abata ya baba la ta abudu shaitan haka bauta ma shaitan da mata goma ka bautar shaitan ce bautar shaitan ce haka bauta ma shaitan ne ke bautawa illa shaitana kanan da rahamana asiya shi kuma shaitan dama ɗabi'a shi halin shi mai saƙo ne mai ƙin mai bishire mu ubangijin shi ne kakka bi irin wannan ba wani halitta na kakka bi shi ɗaya ya ce ya abata ya baba inni a khafu an yi masaka azabin na rahama ya baba ina tsoron wata azaba ta musamman daga ubangiji mai rahama ta shahe ka fatakuna da shi tsanin waliya ka zama to waliyin wajibincin lamarin shi ne akan haka tabbas akwai azaba daga Allah mai rahama kare nan jan hankali ne ma uban shi ya gaya mai gaskiyar magana ga hadin lai amma ya zo yanzu ya bi shari'a ya mai kashe akan bin shaidan duk wannan bayanin da yaro yayi tsoho mai yace yanzu
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا
na'am yanzu kenan tsoho ya fahimci maganar Ibrahim so yake ayi tawaye ga wannan gumaka abin da isko ana yi ya kyamace shi ba hanya bace ba tsoho ya fahimci haka shine qal aragibun anta an alihati ya Ibrahim yace yanzu Ibrahim kenan kana kyamar abin bautar tamu ce kake kyama abinda muka so kenan uwaye da kakanni galgaji ta mace kai kyama haka wani ba yana haka suke yaki haka duk magana guda ce za a ce yaro kaka sabuwa duk wannan wani da wani duk kai kai ba gaskiya ba ne ba sabon addini haka suke ciya ya ce yaro kana kyamar abin bautar ta kai kyama ya ibrahim to ka ji da illam tantahi idan baka hasa ba wannan irin wannan magana magana ko barazana idan baka hasa ba wannan magana la arjuman nak zan ji ka haka mutu dan matsawo ba da sake ba zai ji zan kashe ka ba in baka hasa wannan magana taka ba kuma yanzu ma bai san dogon magana wahajirul miliyan tayi tayi ba ba san ganin ka tayi ka bani wuri ba san ganin ka ma sam sam magana ma ya kore shi ya kore shi bisan shi kuma a gaba ya san gabara zanawa in bai hasa ba zai kashe shi kuma yanzu ka tayi bar sama ka tayi can ba san ganin ka bai bukata magana shi yanzu balle ma shi magana shi ka kwaje kwanta mai kyamar shi da abin da ya fahimci magana Ibrahim kun bai amince da ba zai kashe shi kuma yanzu dai bai bukatar dogon magana tahi kaban wuri dawa tana bukatar jimrewa da hikima sai ibrahim ya yi wa'azi ya yi wa'azi a gida ga tsoho tsoho ya kiya ya bijire sai jaza shi ke tsotso a taibuta shi kenan ba ruwana ka taika a bai daga me yace ga me yace mishi قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا kaga da yabi wannan magana qala salamun alayk baba amincin Allah ya tabbata ga baba zama lafiya baba ai hakuri ai hakuri salamun alayk kuma kace ai hakuri baba ai hakuri ba mu gana kuma wannan lahi naka sa astaghfiru laka rabbi layin da kake nake ga maka bin shi ne zan roƙa maka gafara ta Allah ya gafarta maka abin da ka yi na saban shi na bautar wani Allah domin ibrahim kahin abin ya bayyana cewa abu ba haka bane abin yake cikewa yake ga alama zai iya roƙon Allah Allah gafarta mu tsoho ci innahu kana bi hafiya ubangiji na iya mai amsar addu'a ta Allah kai ubangiji na iya amsar addu'a ta bai bari na haka nan kuma Allah iya tausa mana bai bari na haka yan wannan shi ne cikin tauba da Allah ke magana ce makalin nabi al-mu'mina an saka ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
yan wa alama kawo na ayoyi don mun ji ibrahim alaihissalam uban shi iya batar gumaka kuma ya yi alkawalin zai roƙa mai gafara ta Allah a halin bautar gumaka da yake yi shi makawo na ayoyi don musan abin iya da mataki-mataki ne shi ne a wannan ayoyi da Allah rama ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa makanin nabi wallazi na amanu an saka fi da mashirikin wallazi na amanu ba kuma hu makan nabi makan nabi wanda zai amanu akwai ma'ahu ka ma'ahu na alama eh kina takaice Allah subhanahu wataala ke magana cewa makan lin nabi wanda zai amanu bai dacewa ga annabin Allah haka bai dacewa ga masauran masu imani an yasaghfiru lil mushrikin sai nemi gafara ga mushrikai dan Allah ya riga ya yanke inna la inna la yakra al shirka bi wa qabla man yuzaka liman sha Allah ya yanke bai ga wata mushriki shirka Allah bai yanka an kare to Ibrahim iya nema a gauta makwamin shi sai ga da abin da wakana Allah ya ce bai dacewa da na ya wakana daidai sallah da annabi sallama yawa yawa Abdullah ibn ibn Salul akan shi ne abin ya zo na maganar da Umar ya ce sai zaka masa addu'a zaka zanabi ce zuru ka masa Allah zan maka kalkar kullu na kitabsu 70 Abu Talib da su kawai annabi da ya ni shi annabi kan shi ya ni neman gawara a kashin ayoyin suka zo abin da ya wakana macen ga dalili to yanzu dai Allah ya kawo doka ya ga isran da wani al'umma bai dacewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ga sauran masu imani su nemi gafara ga mushrikai yace walau kanu uli qurba ko da mai kusa da su ne kenan uwaye ko da ko da ko mun kusan ku da su annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta kula kula kamar su sabin annabi ta san karari annabi ya ga cewa kin su sabin yin wannan ya kara za amsa sai ka yi amshi wannan hannun kenan bai da ga da wani mai imani da ta annabi da masu imani sai dai mu gafara ga dangin su ko mun kusa da su yace min ba'd an tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana mutum mushriki ne a bai dacewa ka haka to nan sai Allah yake tuna mana abin da yake tuna manzon annabi sallallahu alaihi wasallam abin wannan tarihi Ibrahim wa ma kana suke faru Ibrahim li abihi waccan neman gafara ta Ibrahim da kuka labari ya ma baban shi wani Allah ce illa an mu'idatin wa'adaha iya alƙawali ne ya ɗoka zai ma uban zaka umar gafara ta Allah amma fa- falamma tabayyana lahu annahu adumu lillah tabarra'a minhu da ibrahim ya tabbatar da uban kullu mushriki ne bai gyarawa tabarra'a minhu ya yanke alaka shikenan kenan bai ci gaba da neman mai gafara ba kenan neman gafara ga mushriki kawuri ba a yi ko babanka ne Allah Allah ne hada ba a yi wannan doka ce daga Allah duk kusan ka da shi haka Allah tsara mishi kakka mishi inda an yi misali annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda aka magana kan shi Abu Talib ba wanda manzon Allah gata gata tsawon lokaci a rayuwar shi kamar Abu Talib gashi Allah mai cikawa ba ba sai na Ali amma ya yayi imani ya ya ya baba ya mi kai kalma daya ta shahada duk yanzu mutu da abin da yi kai kalma daya in samu hujja a wajen Allah ta cetonka iyayi yayi karshe iyayi annabi iyayi kai kalma daya ammi in samu hujja a wajen Allah ta cetonka nan miyagun abu kai sa Abu Jahal suna ce ya Abu Talib zaka ba addinin yara ka bar addinin Abu Mutallib zaka ba addinin yara ka bar a kyamaci addinin kakanka Abu Mutallib babanka wannan abin annabi iya suna yi yake da ba shi da rabo karshe ce ya muhammad ka yi haƙuri an ba don baka amin gori a ce da mutuwa ta sa annabi ta nan karma ko dan ko dan wani ta maka rai ma ina nan kan addinin babana ina nan kan addinin da rashin shi kaga wannan kenan wannan naka ce matsayin to wannan inda an wani an naka ce kaga da annabi mai iyakar kutumci iyakar yawa na ba amma na gashi ya mutu dan lokaci kahin dan lokaci ya mutu kuma suka mishi naka ce in ga zama ganto ruwa kuma suka sai aka watsa aka bar shi aka watsa aka bar shi da ya mutu aka bar annabi sa sai zana ali shi kuma ai uban sa ne annabi ce ma ali ka je ka mai bunna ta doje ka je ka turbide shi ka dawo kuran annabi je binne shi ba sami adda ba amma ana haka ne ga na mushriki ne wani abin da tabbata kai gaskiya magana muna kullum manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tabbata da akwai magana bangaren shi'a suna kawo magana a sai dana wa abu abu wa abu kullu kabilanci waya musulunta wannan ya ce maganar shi'a da maganar na banza mana masa tushe waya musulunta wannan da ka ce ya ciki dan wa annabi ya saba kaza ya a gyara abin wai waya aya ga waya musulunta nan ga nasu shi ingantattu abu talib ba wani magana ba magana wannan musulunta ne gaskiya magana manzo ya ba labarin cewa amma tabayar rasulullahi yanzu wannan tausayawa da abu tsari maka shin zai ya amfana da wani abu daga cikin abin da ka zo da shi ko ta shitanka ya ce zai amfana ya ce abin da zai amfani shi kan hidima da mini za a kashe bakin wuta bakin diddigi bakin bakin bakin da sau nan za a kashe baki baki shi ne baki baki shi ne da samu dan abin da samu na cito na dan sauki sauki samu baki diddigi kuma labarin ruwa ta inganta na sanar ya cewa dan wani dan wuta daidai da gawayi a karkashin kafashi amma kwallowa tana kafasa to shi bakin didigi da aka washi kenan ya amfana da wani abin kurin an dan rage an kashe baki baki amma ba magana musulunta kuma a takaice kurin mushriki bai dacewa wannan ga dalili da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi gafara ga baban shi da ya gano ubangiji sai ka ba tabarru'a minhu sai ya kubuta ya yanke alaƙa da shi to nan ke da shi ne sai wa ta zilikun matunan mundunullah wa ta zilikun matunan mundunullah wa ta zilikun wa ma ta da'una min dunin lahi wa ad'u rabbi asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya
yanzu ibrahim alaihissalam a nan kaman a wannan bangaren kusan ce da wuri-wuri na bangaren tarihi tarihi mai giyancin ƙura'ani mai kisa shi ta musamman a nan mai darsa wajen ya kawajin gasi wajen tara muka ko zai su tara muka kan ibrahim alaihissalam mutum ya kuma baya zai samu cikin labarin ibrahim alaihissalam a nan da yake ne yanzu allah ce wa a tazilukum ibrahim alaihissalam ya yanke kamar da yanzu maganar imanin uba da uwaye ya ga abin ba za su ba shi ne ce wa atazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi ya ga abin bai wa kin dole dole janye eh to ni na yanke da ku na yanke da ku wa ma tad'una min dunillah duk abin da kuke bauta da ba Allah ba to ni ba ni bashi ba ni bashi kan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa karkanta lakum uswatun hasanatan fi ibrahim wa lazina ma'ahu wa lazina قد ma'ahu كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء
dan uwa a takaice wannan bayani da ya Allah rama ya ja muna maganar Ibrahim alayhi salam bayan ya wa'azin ya ya yanke kamna na cewa wa atazilukum ma tanu min dunillah zan bar ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba magana kenan ya tawaye ya yanke alaka da su shine kan wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa karkanat lakum uswatun hasana ku musulmi ya zamanto wani abin koyi kyakkyawa wani abin darasi kyakkyawa ku gare ku masu imani fi ibrahim wani zina ma'aku cikin labarin ibrahim da waɗanda suke tare da shi na masu imani ku ɗauki darasi kan wani izakalu da ƙaumi lokacin da suke cewa mutanensu akan kenan bautar wani Allah da suka yanke suka iya cewa inna bura'u minku mu ma ba mu ba ku na mun yanke alaka da mu da ku wa mimma ta'budun min dunillah da duk abin da kuke bauta wanda ba Allah ba mu kafarna biku mun kahurce ba ruwa mu da gargajiya ko tawa kuma kafarna biku mun kahurce ba mai kora kuma ku sani وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا كما كسني با wani koyewa akan wannan akida ta ku ta kahurci a hili da ba koyewa mu da ku adawa ta hili karara hanan ake adawa kan akida hanan ake adawa ta akida ba ta siyasa ba ka tsane ni kai dan adawa ta ne dan ba fatima ɗaya ba wannan ba addini ba ne ya saba ma tsarin musulunci ana hadi a baka amma kar ka zama dan adawa ta dan banda sai saka kuskure ne laifi ne amma demokradiyya ta halatta mana ko ta halatta mutane su shiga wani abu nan gawa ɗaya ɗan adawa ta ɗan adawa ta ne amma yan adawa mu ne kun bai san su da alheri su mutu ma kura su mutu ma kawo ta alluba ta kashe su corona ko bai ta kashe su Allah ya yi murna murna zai wallahi korona ta kashe wani Allah ta kashe ba tiga zuwa ko a huta kuma na sai wallahi kaga ya saba mu addinin ka wannan tsarin bature ne wallahi suka ce mu dai kenan mun kafarna bikum mun kahurce muku kuma wabada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdau abada daga yau a hili take adawa mu da ku kiyayya har abada hatta tu'minu billahi wahda ban zai mai rido mai soyayya da ku zan ba ya dawo ba imani da Allah shi kadai kaji wurin soyayya shi ne daga an ƙare imani an ƙare kai kuna imani da Allah shi kenan shi ne yan uwa aƙida manuwa alaƙa babba alaƙa ta imani duk wanda yadda ta ya ɗauki ta wani a zauna daban la'iya cikin matsala duk wanda yadda alaƙar addini kai da mutum ka ajiye ka ɗauki wata ta ƙabila ta gari ta siyasa wallah kana cikin matsala kan imaninka ya an gyara Allah taimake mu amma muna magana Ibrahim alayhi salam yanzu dai ya ɗauki niyya ta wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah na yanke da ku na bar ku da ku da abin da kuke bauta na ba Allah ba wa ad'u rabbi ni kurin zan bauta mu ubangiji na kadai kuma asa Allah akuna bi du'ai rabbi shaqiyana ina fatar bazan ina ina da tabbacin ko fatar bazan zamanto matsiyaci ba bazan bazan tabe ba akan bautar ubangiji na zai duke tabbas Allah bai ta da kai Allah ya ci gaba
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا
ɗan uwa wannan bawan Allah mun ji dai a takaice wani ɓangaren istish na akan bautar Allah akan hanyar Allah ya yanke alaka da 'yan garinsu gaba ɗaya ya kace to ina zan shiga ya zan yi 'yan uwana dangina sun tsane ni ko na bar su ya zan yi ya ka zauna cikin gargajiya kana kallon shirka da bida a karayin karsa ga abin da ibrahim ya kwana 'yan wa allah bai barin kakanan wallahi in dai kan addini shi ne wani allah bai barin kakanan wani hatashin kiyama ka rike gaskiya ka ba addinin allah kun kama allah kuran wallahi ibrahim alaihissalam falamma atazalahum wa ma ya'budun min dunillah lokacin da ya ya bar su kaman da ya godi ya bar ta abin suke bauta da ba na Allah ba ana ga shikenan ya gama yawo ya rasa dangi yan uwa da uwa da sauransu sai Allah ya ce wa habna lahu ishaq wa yaqub wannan Allah ya ce nafilatan kuma nafilatan Allah ya ce maka mashi kyauta ta diya na kwarai annabawa kuma annabawa zuriya mai albarka mai yado muka ba shi kyautar ishaq kuma da yaqub kullum wa kullum ja'alna nabiya wannan ɗiyan biyu ana ambaci ishaq ba ka masa bane ma dan shi yaqub jika ne na ɗana ne ishaq jika wani ibrahim alayhi salam shi ta ruwa da bukhari kawo mazana ke ce ke ce masa habbai san waye karim dan karim dan karim waye mai girma dan mai dan manya babba dan babba dan manya kuma ta mace mahi daraja mahi kyakkyawar nasaba a duniya annabi ce ba kamar su duk duniya ce ba mai nasaba kamar sai su asram duk duniya ce ba mai ta irin abin da Allah ba shi yace shi annabi baban shi annabi kakan shi annabi baban kakan shi annabi annabi ce duk duniya ba mai ba mai ba mai wannan wannan ruwa ta bukhari tana tabbata mana ture mana kissar ikhwatu yusuf cewa annabawan Allah ne inda annaba ne haka za ta annabi da magana kuma ruwa ingantatta wacce kisa ce tarihi ne kuma ta da ibn kasir iya bayan wannan kisa ce annabawa ne ba annaba bane ba abin da ka tabbatar yan wasu ba annabawa bane ba cewa ga cin amana annaba hal annaba bane ba an ba su amana dan uwan sun ci amana sai yi kariya sun nemi kisa da wani sun ma budi wannan lalaci wannan ɗiyan yaƙubu ne ba annabawa bane ne wani da kokon sai ibnu kasir kada aka san malamin tafsir masu hakiki sun kawo magana kenan ba annabawa bane iyan yaqub ne sun yi laihi Allah ya gafarta masa gaba amma annabi bai saka ce gaba ya gyara annabi Allah da mun gyararre ne eh annabi Allah bai ta'addanci gaba zaman zaman kirki ba annabi hakki annabi bane ba wani iya iya ta'addanci gaba tuba amma annabi ba ka da mun gyararru ne Allah gyara su kenan wannan kenan yan wani su wannan ya tabbata mace ba annabi da annabi ta yi shi kadai ga kana yusuf shi kake da nasaba kina addini shi ne annabin Allah amma an ce cikin hace akwai al-asbab wannan al-asbab cikin zuriya ce ta yaqub haka ibn kasir ke cewa kenan wannan yawa shine wani kisa da ake ta yawo tana a cikin abun wasa a cikin sadarwa wacce mace ce ta yi annabi ta arba annabi ya annabi kana annabi waye annabi ta shine akwai ibn kasir cikin kisan tarihi da yana akwai annabawa ya kama masala mace abu ne na tarihi na sinada ba iya tabbata mace in ya tabbata wadda take da wannan abun akwai ilayya ilayya yalu annabi yusuf alaihi salam yalu annabi yusuf ce an samu a tarihi an ce matar annabi ayyubu ce ya armeta kuma a tarihin an ce ta ahizir kifil kaka haka nan ita babanta yaqub kaka annabin Allah ne ko ba kakanta wai kakanta annabi ishaq annabin Allah ne baban kakanta annabin Allah ne kuma mijinta annabin Allah ne ayub danta annabin Allah ne zulkifil amma daga dukkan bayani ce amma in ya tabbata fa dan ga ce wani annabi ne wani magana ko tabbas ce amma akwai a tarihi kan wannan magana ilayya yar annabi yusuf ka ɗaya annabi yaqub ilu annabi yusuf kuma an ce kananta wanta annabi to shi ne dai ake zanawa Allahu alam to shi ne yanzu magana nasaba annabi ya ce babin mai nasaba irin ta annabi yusuf annabi dan annabi jika annabi sama ma annabi to